بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أمر بالأدل في كتابه المبين ونهى عن الجور والظلم والعدوان حتى في حق الكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله باسه الله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وتمسكوا بسنته وسلما تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمر بالعدل عموما وأكبره وأكبر أنه يحب أهله قال الله تعالى إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى إن الله يحب المقسطين وقال صلى الله عليه وسلم إن المقصدين عند الله على منابر من نور الذين يعدل في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم عباد الله إن مقام العدل في الإسلام عظيم وثوابه عند الله كبير والعدل أنواع كثيرة وكل يجب عليه من العدل بقدر مسؤوليته في هذه الحياة فالإمام يجب عليه العدل في رعايته قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم إذكم به وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ذل إلا ذله وذكر منه الإمام العادل والكادي يجب عليه العدل في حكمه قال الله تعالى وأنهكم بينهم بما أنزل الله قال تعالى أيضاً يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في الجنة أي اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على الجهل فهو في النار لكن القاضي إذا قصد الحق وبذل جهده في إصابته فهو معجور ولو أقطع لأنه لم يقصد القطع قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أقطع فله أجر متفق عليه ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطايا وغيرها فلا يعطى بعضهم ويترك بعض بعض الآخر ذكرا كان أو أنثى فإن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجئه واتقوا الله وأدلوا بين أولادكم عباد الله إلى آخر الحديث ويجب على المسلم العدل في في القول قال الله تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ويجب العدل في الزوج بين زوجاته قال تعالى وآشروهن بالمعروف قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اللهم اجعلنا من الذين يعدلون في أمورنا كلها اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan kuduba tamu tana magana ne akan adalci malam ya ce bayan gode wa Allah wanda ya umarni a cikin littafinsa wadda yake mai bayyana ƙarya da gaskiya ya yi kuma hani dangane da zalunci ya kuma yi hani dangane da ƙetare haddi hatta a haƙƙin kafirai na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda yake shine mai mulki kuma shine mafi cancanta a wajen mulkinsa kuma shine mai bayyana komai dangane da abin da ke gudana tsakanin bayansa na shaida cewa annabi muhammad bawansa ne manzansa ne wanda aka aiko shi ya zama rahama ne ga dukkanin halittu hujja ne akan dukkanin bayi ta yadda ya zama hujja akan kowa ya karantar ya koyar ya faɗakar ya yi gargaɗi ya rage naka liya halika man halaka an bayyana tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da alayensa da sahabbansa wanda suka yi riko da hanyarsa suka tafi akan hanyarsa suka yi riko da sunnarsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ku mutane bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku sani lalle Allah fa ya yi umarni da adalci a cikin dukkanin abubuwa ya kuma ba da labari cewa lalle shi adalci Allah yana son mai aikata shi ta yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani lalle Allah ya yi umarni da adalci da kyautatawa ka zama mai adalci ka zama mai kyautatawa menene adalci shi adalci shi ne sanya komai a gurbinsa duk abin da ake na gurbi ne ka sanya shi a gurbinsa duk abin da ba na gurbi ba ne kada ka sa shi a wannan gurbin Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle Allah yana son masu adalci Allah yana son masu adalci a tsakanin iyalai ko ƙannai ko ‘yan uwa ko kuma kan wani wakilci da Allah ya ɗora ma manzan Allah wa ƙala sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa lallai masu adarci a gurin Allah suna kan wasu tuddai wasu mimbarori wadda suke a can sama ƙoli-ƙoli na haske ranar tashin alkiyama don haka yi sa Allah ya yi umarni mutum ya yi adalci ya yi hukunci tsakaninsa da al'umma da gaskiya ya yi hukunci tsakaninsa da iyalansa da gaskiya kuma ya doge akan haka wani hadisi musulun ne ya rawaito shi ya ku bayan Allah lalle matsaya ko mukami na adalci a cikin musulunci mukami ne wadda yake mai girma ba mai iya samunsa sai wadda yake yana daga cikin bayan Allah wanda Allah yake girmamawa ladansa kuma a wajen Allah lada ne wadda yake gwaggwaba wadda ba wadda ya san kaurin wannan ladan sai Allah maɗaukakin sarki shi adalci yana da nau'uka da yawa don haka ne ya zama wajibi a a yi adalci ga kowa shi adalci yana faruwa ne gwargwadon abin da kake da shi ko kake jagoranta na al'umma imma ya zamanto mata ɗaya gare ka da ‘ya'ya ko kuma anguwa Allah ya baka ko yanki Allah ya baka ko gari Allah ya baka kake jagorantar su to ya danganta da mas'uliyar da aka ɗora maka da Allah ya baka kai adalci a kai a cikin wannan na rayuwa gaba ɗaya za ka yi adalci don haka ne malam ya ce shi liman jagoran mutane ya waje bai zama ya yi adalci a cikin waɗanda yake jagoranta hatta a sallah a matsayinka na liman dole ne ka kula da tsofi ka kula da ƙananan yara da mata da masu rauni da masu jinya ta fuskar karka tsawaita musu ta fuskar wani alularsa za ta iya warwarewa wani kuma ya gaji da tsayuwa zai iya faduwa wannan akan wanda yake jagorancin mutane a matsayinsa na liman wanda muka sani a matsayin liman mai jan mutane sallah sannan kuma kalmar liman ta fara da kansa ne amma ana nufin dukkanin wani shugaba ya kula da waɗanda yake shugabanta ya kula da masu rauni ya kuma kula da masu ƙarfi shi yasa lokacin da aka ba wa abubakar khalifa sai ya ce zai yi amfani da abubuwa guda biyu mai ƙarfi zai taimaki mai ƙarfi akan masu rauni zai taimaki masu rauni kuma akan mai ƙarfi kaga kowa yana da abin da liman ai shugaba zai zama ya kula da shi a kansa ba kawai masu rauni za a kula ba ba kuma kawai masu ƙarfi za a kula ba kowa nasa ne dole za ka tafi da su kamar yadda Allah ya ɗora maka don haka ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin ƙur'ani lalle Allah ya umarce ku da ku ba da amanoninku ga ma'abotanta lalle Allah yana umarni ga dukkanin wanda yake ma'abocin amana a ofis ne a kasuwa ne a gida ne wannan amanar shi ne wadda yake da haƙƙin a bashi to a bashi rike wannan amana kada a yi tsallake a ɗauko shugaba a ɗauko na ƙasa ga shugaba yana kallo saboda kawai son zuciya saboda kawai alaƙarka ta jini da shi saboda kawai kaza ka ɗauka ka ɗauki amanar da ba shi ya kamata a bawa ba a bawa lalle Allah yana umarni da a ba da amanoni ga ma'abotanta idan za ku yi hukunci kuma ku yi hukunci da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum bakwai Allah yana lullube su ga wata inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa daga ciki sai ya ambaci limami wadda yake adali ma'ana shugaba wadda yake adali ya ce imamun adil ma'ana imam shine shugaba jagora ko a kasuwa ne ko a tasha ne ko a ofis ko a ina dai sunansa jagora sunansa imam shi kuma mai hukunci ya wajaba a gare shi ya adalci cikin hukuncinsa domin allah maɗaukakin sarki yana cewa ku hukunci a tsakankaninku cikin abin da allah maɗaukaki sarki ya saukar muku sa'an nan Allah maɗaukakin sarki yake cewa yake cewa annabu dauda ya ce ya kai dauda lallai mun sanya ka ka zama kalifa ma'ana jagora mai hukunci a cikin ƙasa to kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kada ka bi son zuciyarka domin son zuciyarka sai ya ɓatar da kai dangane da hanyar Allah wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa masu hukunci dai a duniyan nan guda uku ne kuma guda biyu ‘yan wuta ne, guda ɗaya ne kaɗai ɗan aljanna. ɗan aljanna shi ne, ko ɗan aljanna shi guda ɗaya, guda biyun da suke ‘yan wuta shi ne na ɗaya wadda ya san gaskiya akan abin da yake jagoranta a kai kuma ya hukunci akan rashin gaskiya. Na biyu kuma shi ne wanda shi bai san gaskiya ba, ma'ana ba shi da ilimi akan wannan abin yayi hukunci akan jahilci to shi kuma shi ma dan wuta ne shi kuma dan aljanna shine wadda ya san gaskiya kuma yayi hukunci akan gaskiya to wannan shine zai zama dan aljanna ya ku mutane ku sani duk wanda yayi hukunci a matsayinsa na mai hukunci imma a gidansa ne imma a wata kungiya da yake shugabanta imma a wani rukuni na mutane ko a wani office da aka bashi to idan ya yi hukunci ya yi nufin gaskiya da shi sai ya yi kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana da lada guda ɗaya matakar ya yi ƙoƙari wajen yin wannan hukuncin to yana da lada guda ɗaya idan kuma ya yi hukunci ya yi ƙoƙari a wajen hukuncinsa sannan ya dace da daidai to yana da lada guda biyu ya wajaba ga ma'aifi ya yi hukunci tsakanin ‘ya'yansa ko da kyauta zai bayar ko wani abu makamancin haka to ya daidaita tsakaninsu kada ya yi kyauta don waccan mace ce ya ba ta ɗaya wancan namiji ya ba shi biyu in dai kyauta ce wannan gado ne Allah ya ce lizzakari misil haddul unsayayi amma a ɗiya kyauta idan ‘ya'yanka biyar maza ‘ya'yanka biyar mata idan za ka ba wa kowa dubu-dubu kowa dubu-dubu za ka ba shi idan naira goma-goma za ka ba su a matsayin kyauta kowa goma-goma za ka ba shi ba a bambance tsakanin mace da namiji a wajen kyauta a gado ne Allah ya bambance wannan kuma shi ne ya bambance da kansa don shi ya raba da kansa a cikin alkur'ani ba mai tuhuma ya ce don me amma kyauta mai sunan kyauta dole ne ka daidaita tsakaninsu kuma akwai hikima da dabara a cikin daidaita kyautar domin idan baka daidaita ba za ka sa gaba a tsakankaninsu malam ya ce domin wani sahabi Nu'man bin Bashir tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce ma'aifinsa ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bawa wannan ɗan nawa ƙarami da nake da shi a cikin ƴaƴana wannan ɗan nawa ƙarami daga cikin ƴaƴana na masa kyauta sai mandan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Shin, ka ba wa sauran ‘ya'yanka kwatankwacin abin da ka ba shi, sai ya ce masa a'a, sai ya ce, Ka koma, ku dai ka daidaita tsakanin ‘ya'yanku, a wata ruwayar sai ya ce, Ba zan yi shaida a kan zalunci ba. Mandan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarci wannan sahabi da ya koma ya daidaita tsakaninsa saboda ya ce wannan ɗan nawa ƙarami da nake da shi ma'ana shi ne ƙarami a cikin ‘ya'yansa. Kenan yana tausayinsa yana ganin cewa sauran dusin girma watakila wani ma ya mallaki abin da shi ya mallaka ko ya mallaki sama da abin da ya mallaka shi kuma wannan ƙarami ne yana so ya masa kyauta don watakila ta zama masa ta zama abin da zai tashi da shi ko ya tsaya da ƙafarsa gobe. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya bawa kowa daga cikin ƴaƴansa sai ya ce a'a sai ya ce a to ya koma ya daidaita ku ji tsoron Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ƴaƴanku wallahi wannan gabar yana kawo fitina tsakanin ‘ya'ya saboda iyaye suna nunawa ƙarar a cikin ‘ya'yansu suna fifita wasu wannan kuma zalunci ba daidai ba ne ‘ya'yanka ne kai ne sanadiyar zuwansu duniya wajibi ne ka daidaita tsakanin ‘ya'yansu to idan an ce a daidaita tsakanin ɗan da ka haifa to ina kuma wadda shi ba kai ka haife shi ba jagorancinsa ne aka baka baka fi shi basira ba baka fi shi hikima ba watakila baka fi shi ilimi ba baka fi shi hangen nesa ba baka fi shi karamci ba amma Allah ya ɗauko ka ya zaɓe ka ya baka shugabancinsa da ya baka shugabancinsa ba yana nufin shi dolo ba ne ba yana nufin shi ba shi da wayo ba ne ba yana nufin shi koma baya ne daga cikin al'umma ba a'a Allah ya baka ne domin yana yin baiwa ga wadda ya so yana yin kyauta ga wadda ya so don a gani za ka yi daidai ko ba za ka yi daidai ba to don haka ka yi adalci cikin abin da Allah ya baka na jagorantar al'umma ya ku mutane kudu ba ta ci gaba da cewa ya wajaba ku yi adalci a tsakankanin matayenku miji ya yi adalci a tsakankanin iyalan da Allah ya bashi na wa'in matan da ya aura kada ɗaya ta zama malankayya wacce kamar tana zaune a gida kamar an ɗamfare ta ko an lankaye ta Allah ne ya baka ka ganta ka auro to ka daidaita tsakaninsu duk da dai aya ta tabbatar mana cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku iya yin adalci tsakanin matanku ba ko da kun yi niyya to amma kada ka fito fili ƙarara ka nuna waccan ƴan mowa ce wannan ƴan bora dole ne duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙarinka domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar cewa an ɗabi'antar da zuciya ne a bisa son wanda yake kyautata mata. To don haka sai ka kyautata daidai gwargwado, ka yi abin da wanda yake na wajibi dole ka daidaita, wadda yake na ihsani ya ka kyautata wadda ya kyautata maka. Abun wajibi, wannan wajibi ne sutura, ciyarwa, shayarwa, muhalli wannan wajibi ne. amma babi na ihsani wannan ba a ce dole yadda ka kyautata waccan sai ka kyautata waccan wacce ta kyautata ma zaka iya kyautata mata gwargwadon yadda ta kyautata ma amma babi na wajibi wannan wajibi ne ka daidaita tsakanin iyalanka domin ka sani Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama ce ya wajaba akan musulmi yayi adalci cikin abin da yake magana akai inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi adalci duk abin da za ka faɗa ya zama abin da za ka faɗa akan mutum adalci abin da za ka rubuta a kansa adalci ne musamman 'yan social media musamman masu rubuce-rubuce akan social media akan shugabanni ko akan wasu mutane da suke ganin suna da mafaka a gurinsu duk abin da za ka rubuta a kan mutum daidai yake da abin da ka faɗa da bakinka to kai adalci akan abin da ka rubutan nan a kansa kai adalci akan abin da ka faɗa a kansa domin za a wayi gari ranar tashin alkiyama za ka zo ka yi ribiyu ka maimaita wannan abin da ka faɗa idan daidai ne Allah ya fi ka sani idan ba daidai ba ne Allah ya fi ka sani domin sai ka je kaga an yi rubutu a social media akan wani ɗan siyasa ya yi wani abu wannan kuma abin ƙarya ne ko kuma kaga an rubuta an ziga shi akan wani abin da ba shi ya kamata a yi ba maimakon a koma da hankali akan yaya za a yi al'ummar da kake shugabanta ka faɗi matsalar da ke cikin al'ummar shi wannan shugaban naka ya ganta ya yi maganinta da dai 'yan social media ningi za su yi haƙuri dukkaninsu su yi rubutu akan matsalar wutannin gida watakila an gani watakila an kawo mana gudunmawa amma kowa sai ya koma ya yi rubutu akan gidan mai gidansa imma kansila ne mai gidansa ko ciyaman ne mai gidansa ko sanata ne mai gidansa ko ɗan majalisar jiha ne mai gidansa ko tsohon ciyaman ne mai gidansa sai ya je ya rubutu ya ci gaba da ziga shi to albishirinka ka sani wallahi azim Allah zai tambaye ka akan wannan rubutun da kai za ka mayar da wannan rubutun da kai a gaban Allah ranar tashin alkiyama idan ka yi don ka birge ko don mai gidanka ya ga ka iya rubutu ka iya social media ya saya ma sabuwar waya wallahi ka ji tsoron Allah fa idza qultum fa'dilu idan za ka faɗi magana kai adalci ka faɗi abin da yake na gaskiya duk abin da aka yi ka faɗe shi duk abin da ba a yi ba kar ka faɗa kar ka yi ziga don ka samu wani abu kudu ba ta ci gaba da cewa ya waje ba ya adalci kamar yadda na faɗa a tsakanin ma'aurata Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'ashiruhun na bil ma'aruf ku yi mu'ashara da matanku a cikin abin da yake sananne duk abin da yake ba sananne ba kai kalli mu'ashara da su ma'ana ka yi mu'ashara da su ka yi mu'amala da su cikin kyakkyawan abubuwa kada ka yi mu'amala da su cikin mummunan abubuwa don Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a kansa yake cewa lalle kalmar Allah ta cika mai gaskiya kuma ta cika mai adalci wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adala kalmar Allah ta cika mai gaskiya kuma mai adalci duk abin da Allah yake yi a doron ƙasa abu ne da yake da gaskiya a ciki kuma da yake da cikakken adalci a ciki ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka masu adalci ya Allah ka shugabantar mana da shugabanni waɗanda za su zama masu adalci ya Allah marasa adalcin da ake iya kallon su ba su da adalci ya Allah ka gyara su su zama masu adalci ya Allah mutanen da ke ziga shugabanni wajen abin da ba daidai ba ya Allah muna roƙonka Allah ka sa su gyara su dawo su ringa faɗan gaskiya a kansu ya Allah muna roƙonka wannan masarauta tamu Allah Ubangiji ka zaunar da ita lafiya. Allah Ubangiji ka ƙara wa mai martaba lafiya, ka ƙara masa hangen nesa, ka ƙara masa tunani, ka ƙara masa mashawarta na ƙwarai. ya Allah duk wani wanda zai jagoranci al'amuranmu ya Allah muna roƙonka Allah ka sa ya zama mai adalci mu ma da muke jagorantar iyalanmu a cikin gida ubangiji Allah ka sakan ya mana adalci a ciki ya Allah duk wani wanda yake shugabanci Allah ka sa masa adalci Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin qumu ila salatikum yarhamukumullah Thank you.